الجود قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت لنا وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من المغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينصحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبنجي ما توكسر سيدنا سوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكي إيماني وأتو ألا ينا كلا المؤمنين متتابعين هم من يمنع لم يسنع شيء إذا كان آية أنا في يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس فكتبت كل يدوكيك سولاري أدن يتأتي فتا يعني أنت أيها الذين آمنوا تكي أبكينا بالمسيح كما إذا أنت لك جاني متأتي لا تكوني لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قالوا la tabbar ku kasance kamar waɗanda suka yi wa Musa alaihi salam wato idaya wato sun sun sun dangana Musa alaihi salam abin da yake ba gaskiya ba sun ci sun shi to kar ku kasance kamar waɗanda sun ci Musa sun tsaitsaita a cikin jama'a cewa yana da ciwo koyayye wanda ba ya so mutane su gani saboda lazuntansa ga sutura. Fabarwa Allah bima qalu sai Allah ya wato ya barrantar ya barrantar da shi da abin da suka faɗa yayin da ya tsaya a gaban su rana kuma an gan shi bashi da wani koyayyen ciwo wa kana inda Allah wasiha kuma ya kasance yana darajar babba a wurin Allah Abu Hurairah radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake inna Musa alaihi salam kana rajulan hayyan Musa alaihi salam mutum ne mai alkunya wato baya so ya bayyana kai ga mutane ciwon kuma mai son wato suka ce kai a rayuwa bin yi shay'un istihya'an min Allah aw istihya'an minhu wato baya yarda a ga wani abu da yake shi saboda kunyar da yake yi ko baya so mutane su gan shi domin kunya mutumin da yana alkunya yana jin alkunyar mutane dole zama yana gani a kunya daga ubangiji masaukakin sarki mutumin da yana koye wato aini daga mutane to ai da yana da hankali zai kokari kokari ya koye daga Allah Allah ku ba mu da zai kuya gare shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace لا يرى من ذنب شيء استيام استيام فآذاه من آذاه من بني إسرائيل سيأخذ جيشي ولا تكون أي قتال بينكم إسرائيل فقالوا ما تفتوا هذا التفكر إلا من عين جده أي با يقول كم تكمل ولا شيء تبدون أي بتعرض يقول شيء إما برضو كوكما إنما وتعبان شيء وإما أجرة كوكما أسامو وتقوم بأي جزء كبرى wannan cuta da an sani wasu maza sun tana sun tana samun su wai ma an fasa ko kuma wani barna daban yana nan a jikin shi wai na ba an da wajen da arada an yubri'ahu Allah kuma ya so wato ya barrantar da shi yin ma faru daga abin da suka faɗa فخلع يوم الوحدة والأولى إنوني شكتي فخلعت يا مهاجر يمنى على حجر يا أذى يا أذى فرحم بيت ويجوده ثم اغتسل يسلم ويوانك فلما فرغ أقبلت إلى ثيابه ليأخذها لأنه يقول وجل ريبنا فإنا في الأولى وإن ريبنا فإن جوده يا تجد جابلهم يا ولد ريبنا موسى عليه السلام mota yana hudu a bayan shi a bayan dutse yana ce dutse riguna na ne dutse riga na ne dutse riga na ne yana faɗi na hakan taha ila mala'in bani isra'il har ya zo wurin wasu isra'ila waɗanda suna suka kaɗai suna sun taru a wani wuri sai suka gan shi da suka gan shi فرآه عيانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه ما يقولون. رميتي wannan jikin mutum ne daga duk abin wato Allah ya farmantar da shi ya kubutar da shi da abin da suke faɗa kuma ga shi ya mutum ne wato ya ji duk abu mai kyau da yau ga gani kuma na lafiyayye ne ba da wannan abu na aiki suka gan shi to sai wato dutse zai ya tsaya sai musa ya ɗauki sarigunan da ya sa ya fara dukan dutse ko ya fi da sarigunan ba yana da dukan dutse dutse har ya farfaso to ya sa rigunanta ya tafi shi sai na Musa alaihi salam to kar ku ga ma annabi kamar yadda wadannan sun ga ma annabi su Musa ya bala'in da same su ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa فبرأه الله بما قالوا وكان عند الله وجيها أتمكما وإن قال موسى لقوم يا قوم لي وتؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذا باب to Allah dai ya bayyana wannan kissa na wuta a wurare da dama duka ne don ya nuna mana mu mutum ya kamata mu girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kar mu fada cikin abin da su suka fada يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Allah ubangiji ya dauka shi sai yana cewa ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani يا مجيب لدور الله وقولوا قولا سديدا من ذاك صلى الله عليه وسلم سو ديوا إياك جائرة في جماعة تيجي قولوا قول يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا ما تكون يجبون في شيء قلنا قول قلنا قولا سديدا يا أيها المؤمنات قلنا قولا سديدا واتوا معنا دي مؤمن كما تجب إليه في ذلك ذاك فتاة مؤمن كما ذاك فتاة كسان كيما kasan kuma ta yi tasiri shi jama'a ka faɗi daidai kar ka yi kuskure ki magana wato ka ce a yi kanka gwargwadon abin da za ka iya wa kuma kaunar sabida kuma ku faɗi gaskiya ku faɗi kauli madaidaici ku yi ina ku ku yi tsoron Allah kuma ku kiyaye wato harsunan ku da ba su kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga mu an kuffa alaika hada kuffa alaika hada ka har ka kubutar da wannan ka hana wannan ne mace ya yi maka barna wannan wannan مؤاخذون على ما نتكلم به عن رسول الله إذا سكنت أمه وأن يقوم الناس في النار على وجوه أمة ناكله إلا حقائب ألسنتهم وأعطى النبي يبقى سيدنا معاذ ذوق سيدنا النبي كما تتوقع فكيها يوانا فكيها هرشنك توشيني الهرج لفجل ذكا شيني أنا فجل ما توقع أنا هي فجل أمينك بجيدي يصلح لكم أعمالكم ألا إذا لي كان فجل جسيا كان قدر جسيا كان فجل جسيا كما كان إيمان فإذن لي ألا يمكى القول زي ما قوتنا أبوه يصلح لكم أعمالكم zai baka jace kullum za ka aikata aika masu kyau kuma ya baka lada a kan wa ya'udhu lakum dhunubakum ko zai gafarta muku duk laifukan da da kun yi su zai gafarta muku su وسياسي ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكل من الذين الا لما كنت قوارا يا لبو سليما اما طلبوا من الضباء يا سامر الضباء حكم يسيرا سيرا ربا
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهذا يجبنا كان آية كآية فإن أبي موسى الأشعري صلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وسلام من صلى بدايمنا صلى أذان فلما انصرف لأنه صلى أومأ إلينا بيده حكمنا كلونا موسى جزاه بشيخ كلونا فجلسنا شيخ كلونا فقال إن الله أمرني أن آمركم ألا يأخذ الشيء أن باكوا أمرني أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا كتبوا ألا كما تقول لي مجانا يعني مجانا مدين بنتي يعني دين في مجانا سيدي يا دي غربتا يا ذا أكل سوما ولم يكن هذا الكتاب لا يقول إن الله أمرني أن آمركم ألا أمر شيء نباك أمريكم ماذا أن تتقين الله الله دون كتبوا الله كما وكل قولا سديدا كما كفاتي جيدين وأتوجدان أنا من تربية من الله صلى الله عليه وسلم أتعلم المسلمين to lamarin zai zai zai canji sosai da lamarin zai zai fa'ida zai albarka sosai misali dai in furucin mu ya zama daidai ayyukan mu sun zama daidai kudurin mu ya duka ta zama daidai ne kyau ba ma mummunar da so da wani harshe ba zagin wani baya karya kan wani baya dangana zamba a kan wani haka nan kuma wato ayyukan da Allah ya mu yi su muna yin su to idan wannan abu ya samu shi tarayyar musulmi za ka ga lalle idan dai bukatar da musulunci ya so da mu za ka tabbata kuma za ka shiga Allah zai ba mu yin wannan abu ubangiji na daukacin sarki ya ce a cikin alkur'ani ya yi magana ne akan amana ita menene amanar da ake faɗinta amana wanda aka faɗe ta nan ita ce yarda da wato yarda cewa yarjejeniya ne za a yi tsakanin bawa da Allah ya ga shi Allah ubangiji ya halitti duwatsu ya halitti sammai ya halitti dabbobi ya halitti kokoguna da tekuna da sauran abin da yake su duka ba ɗaya wanda Allah ba shi zaɓi dukan su Allah bai ba shi zaɓi ba kai ɗan adam kadai an ce maka za ka karɓi wannan wato cinikayya za ka yi da Allah ka yarda in ka yi laifi a kama ka in kuma ka yi alheri za a yarwata maka alheri ka shiga aljanna a baka abin da ba za a ba sauran halitta ba ka yarda to wannan wato abin da aka faɗa sunan Allah ya gabatar da shi ya duk shi ga sabbai da sammai da ƙasa da kuma duwatsu da sauran da halittattu an ba su ko za ku yarda ku karɓi wannan amana a wurin Allah cewa wato duk za a Allah ku akan wato mizani in kun kyautata a saka muku da abin da baya wato baka ba ka tunaninsa ba ku taɓa jin labarinsa ba ba ku taɓa ganin shi ba in kuma kun zai za a kama ku a hukunta ku to sauran abubuwa yadda Allah ya gaya mana duk yake hukunci dan da yake shi ana ta to shi ne Allah ya kula maka yake to namiji tana da gaba ko tana da baki tana da ido tana da kullu tana da zuciya tana da hankali tana da kafa tana da ciki dukkan amana ne mun ba ka kai da shi kada ka aikata wani abu ba zai yi da su ba kuma waɗannan gaba ko akwai ibadan da Allah ya yi ta wannan ibada ba za ka hana su ba za su yi cikin ibadun nan akwai abin da za ka yi da shi akwai wanda za ka yi shi a tsakanin da Allah shi ne misali tsarki alwala tsarki alwala ko kuma wato wanka na jaraba wankan jaraba tsawon da zai kai kayi ko yi ba sai kai da kanka ko iyalanka misali haka kuma alwala in ka zama ne farko ka zama ka zama ne wani kanka dole ana bukatar ka zama tsarkakakke kana da alwala cikakke sannan kuma ka kula da lokacin sallah da muka idan ka sallah a lokacin da ta da rukunanta duk za ta yi to amana ne wayannan abubuwan da an mata duk suna cikin amana halal da haram amana gaskiya wato da ƙarya amana adalci da zalunci amana duk da waɗannan abubuwa rowa da karinci amana bin wato bin abin da Allah ya faɗa na sallah azumi zakka haji jihadi fi sabila horo da abin da Allah yana so haji daga faɗin Allah ba ya so duk wannan abubuwa ka yarda ka ɗauki alƙawari da Allah tabaraka wa ta'ala cewa wato za ka kiyaye shi sai Allah ba ka darajar cewa ka zama kai ne shugaban halitta duka inni ja'ilun fil ardi eh khalifa a lokacin ne Allah Ubangiji ya ba Adam khilafa cewa shi ya dan wajen sa wanda waɗannan abubuwa duka shi ne zai ya ɗauka zai idan amma kan ma waɗanda sun san Allah sun san wannan waɗannan abubuwa sun da yawan Ubangiji ya raka halice mu ba ku da zaɓi da farko zai da shi kake so da mu duwatsu sammai ƙasashe koguna tekuna tsuntsaye kifaye dabbobi da sauransu mala'iku duk banda ne ɗan adam da aljannu ba wanda ya yarda kuma aljannu ma ga sunan ne ba ba su damar su so fili a kansu ba amma ɗan adam da wanda aka zaɗa shi khalifa a to don aljannu da sai aka ba su sun gada sai Allah ya kore su to amma ɗan adam ya ɗauka yadda shi zai iya إني جاء قال لا تجعل فيها من يسلك فيها يسلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونسبح قال إني أعلم ما لا تعلمون saboda haka ya ba Adam wannan khilafa Adam ya karba to Allah ubangi yana ce illa aradna al-amanata mun mika amanan nan da sammai ala samawati wal ardi wal jibal mun mika ta ga sammai bakwai da kasashe bakwai da duwatsu duka da sauran dabbobi da abubuwa halitta ne kamar haka kafa duwatsu da kuma itatuwa ciyayi kaga kasa yadda muka faɗi wato ba ta bayyana inda suke suna nan a gaba su ba ta girma suna nan da inda suke inda Allah halitta su kuna gaba to na biyu ta mataki na biyu na halitta su ne wato itatuwa da ciyayi su ma ba ta bayyana wuri wuri su amma suna ci suna sha suna girma su nuna akwai rayuwa tare da su sai ba su dabbobi da ba su ɗin sun rayu da ruwa dabbobi na ruwa da dabbobi na tudu na jeji kamar waɗannan dabbobi da an san su da kuma tsuntsaye na sama duk waɗannan dabbobi ne suna ci suna sha suna girma suna walawa daga inda suke su je can su je can amma ba su da zaɓi ba su da hankalin zaɓi wanda za su ɗauki amana da su ɗauki amana ba su ma dai suna abin nan to aljannu da aljannu da can an naɗa su suka warkar da lamura sai Allah ya tuɓe su ya kawo bani adam mala'iku su ma sun yi su karbi amana sun shaidu da shi yanzu Allah ya yi da halice su za su yi shiga da yadda shi ke so ba ruwan su da wani mulki ko kuma shiga ba ko abin nan sun zauna suna wa Allah ibada sai Allah ya sa su wato abun aiki kuma abun aikata su taimako tsakanin da halitta shi إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها سورة الشمس جابايا sun tsorata da ɗaukar da ba wai sun yi wa Allah ba a'a sun nuna ya ubangiji ba za mu iya ba da ya ce mana da ya ce musu wasu fakka ne haka sun yi tsoron a tsora musu wannan amana ba za su iya su bi waje Allah yadda yake so cikin dukkan lamura ba ba za su iya ba suka ce wa amana isan mutum da aka jikka masa aka ce masa ba za shi ba ko za ka ɗauka sai a zan yi na ɗauka wa amana isan inda kana zaluman jahula shi yana da ya gane shi kansa ɗauka wannan wannan amana sannan kuma yana da wato yawan zalunci yana da kuma yawan jahilci shi mutum san ba saboda ba saboda haka ba ai wato ba zai shiga abin nufi da cewa yana da zalunci da jahilci wato mutum ne wanda yake mayaudari ne mai yaudarar kansa ko kuma dai mahuri wanda yana ji da kai akan a kan banza yana ji cewa shi ya fi kowa to amma ina ga shi ne da an zo an tsaya a kan da rabin mu kuma kuta rabin mu kuma wato abin nan al-tasa'in da tara cikin halittar ƴaƴan adam suna cikin wuta saura kaɗan sai ne ma a cikin su gaba ɗaya suna cikin aljanna to shi ne annabi yana cewa fa abin da hanya annabi sallallahu alaihi wa amala al-insan innahu kana zaluman jahula
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما wakilin da tafai za ku samu maganganun malamai da yawa a kan batun amanar nan wannan ke alwala ne wannan ke alwala ne lokacin sanyi wannan ke alwala wannan ke labari wannan to duk waɗannan ƙauyuka sai ka bi ka tara su za ka shiga cikin abu ta shi ne taklifi wato batun amana ita ce taklifi na yarda Allah ka bani hankali ka bani iko ka bani lafiya kuma ka azamin duk abin da ka azamin zai iya a takaice shi ne taknifi wato na yarda zan zan tsaida hukunci daga adalci da ba in cikin hukunci ne to adalci in cikin jama'a ne to halin kirki da ɗabi'u masu kyau duka da sun shiga taknifi ne a takaice shi ne abin da ake nufi wasu mutane da a da amana ai abu uku da sallah azumi da kuma wajen jama'a to ai duk waɗannan sun shiga a cikin wannan abu ubangiji yana ce ليعذب الله المنافقين والمنافقات الله يقدر وانا قدر لا امانه يا قدر منا saboda gobe a lahira Allah Ubangiji ya azabtar da munafukai mata da maza da kuma masu shirka masu haɗin Allah da wani a cikin ibada wani sun kafurai ne to ga hanyar su kuta za su za su wa yatuba Allahu ala al-mu'minina wal mu'minat kuma Allah ya karbi tubar muminai da kuma maza da mata wa kana Allah ghafurur rahim Allah kuwa ya kasance mai gafara ne ga masu tuba cikin bayansa a sunan mai jin kai mai cikakken rahama gare su to a takaice dai wannan shi abin da ya shafi amana amana ba abu ne mai sauki ba shi ne wannan taklifi da Allah ya aza mana wanda baban ubanku Adam alaihi salam shi ne ya yarda to ya yarda cewa ya dauka ya dauka wannan lumana kuma duk mu shiga shi ga mu nan muna fama da ita Allah zai taimake mu ya sarfafa mu wato riko wannan amana muhimmin abu ne ashe komai naka amana ne gabanka da aka baka amana ne ba sai ka karkashi da shi abin da aka hana harshe ka karkata da shi abin da aka hana hannun ka karkata da ita abin da aka hana gaban ka karkata da ita inda aka hana shi ne ka karkashi wani abu a cikinta da abin da aka hana al'aurar ka karka buɗe ta da abin da aka hana izuwa ne ƙashe komai cikin gababun ka nan ba wani abu da za ka yi wanda za ka yi shi sun bacci duk abin da kana yin ta kana a ƙarshe kuma ba abin da za a iya samu ka da yardan ka za ka yi a aikata abubuwan nan duka wato wato hukuncin Allah da adalcin ka ba zai ce maka je ka yi zina ba shi da zai aje ka a gaban wato mubaraya gaban abin da zai jawo hankali abin da zai kada hankalin ka kai ne za ka bar umarnin shi ka je ka fada shi abin da Allah ya hana ka ko ba ka ba wannan shi ne dai babban lamarin na amana ya kamata mu kula da shi يقول في حديث أبو الدرداء رضي الله عنه يجب وقال صلى الله عليه وسلم يجب خمس أبو الدير من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة أبو بكر إذا مسلم يقول رسول الله بكرة بكرة القيامة ومسلم نزل إلى الجنة لدى من حافظ على الصلوات الخمس mutumin da ya kiyaye salloli guda biyar din nan ala wuduhina abinda wato abin nan alwalan su ya wato ya shiga alwala ya yi daidai wa rukuku wannan wa sujudun da kuma rukuku rukuku a cikin sallah da kuma sujada ya yi daidai wa mawatun kuhunna da kuma lokutan su ya yi sallah daidai lokaci wa a'adda zakata kuma ya ba da zakka daga cikin kudin dukiyarsa tayyibatan tayyiban nasiha da son shi da yankan shi ba wai shi da ta masa ba ana shi da ke ina fitar su ba ina fitar da zakkan dukiyarsa tare da kwanciyar hankali da ke daɗin shi وكان يقول كما مزال لك سيدنا وحي والله لا يفعل ذلك إلا من وكلنا أبوه بعض جيد سيدي مؤمن بل مؤمنين وليني زي أبنا زي سلوني بذلك إيه الولاء إيه وقوع ديدي يعني سجادة ديدي ya mishi a yi wannan sallah kan lokacinta kuma ya ce da dukiyarsa ya ba mutane na zakka wane ne wannan sai muni ne da maza Allah yana cewa sai muni ne wa sama ramadana kuma ya azumi wata ramadana wa hajjar baita kuma ya yi hajjin ɗakin Allah wanda yana can makka wato ka'aba idan ka ba ila zalika sabila in ya samu wato damar yin haka yana da wato lafiya da kuma guduri da kuma abin hawa ko kuma wasila da za ta kai shi har ya kai can yana da dama wato yana da lafiya yana da kuma guduri lafiyar jiki da guduri ya samu da kuma kasancewar hanya a jintacciya ce ba wata fitina a kanta to idan mutum ya yi waɗannan abubuwa duka kuma addan amana ta kuma ya idar da amana karama amana karama ita ce abin da yake tsakanina da kai in akwai alkawarin amana tsakanina da in kiyaye shi ba ka nan ba zan kama sunan ka da mummunan abu ba ba zai yi maka ƙarya ko in yi zamba in Allah maka ba ba zan dangana maka wani aikin da ban tabbatar ba haka nan kuma ka bani wato wani zance kace wannan abu a fili ne sai wuce maka shi ko kuma misali je wato ka ka bani amanar zuciya in aje maka zan aje misali ma in baka to zuwa dai ƙarshen abin da muke ce masa amana wato idan mutum ya a jirance shi baya karya cikin wa'adin shi baya kul baya wato saba sannan kuma yana kiyaye da duk abin da wato in yayi alƙawari ba zai karya ba zai canza ba zai karya ba ba karya ba canza alƙawari to babu kuma yaudara cuta cikin yaudara ko kuma zamba cikin aminci wani na abubuwa sun mutum iyali ƙarshe ku to hakika ya biya wannan amana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nufi a cikin hadisin nan na abadda sa'i aka ce masa shi abudda sa'i to bayan wannan duka faɗa mun bi akwai wani abu kuma wanda yake muhimmi a cikin sha'anin abin amana yace musu wankan ya raba wato kada kunya annabi da zai hana ka kashi na wuce kawai da banzu kana sallah alhali ka tuna baka da zaki ka yanke sallar nan ka je ka yi ka yi ka da ba su sa wani limani muhimmin abu ne wato yakan samu mutum wani lokaci Allah ne ke yare to kuma ita amana magana sallallahu alaihi wa sallama yayi magana akan ta shi hadisin Abdullah bin Mas'ud yace al-qatl fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha idan mutum ya yi yaji an gaje shi fi sabilillah Allah zai gafarta masa dukkan zulban da yayi aw qala yakfur kullu shay komai Allah ubangiji zai kankare shi da shi illa amana sai amana wanda take tsakanin mutane na dukiya na kore da al'amura da labarai da dai sauransu yake illa amana يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أدي أمانة mutum da aka ba shi amana a duniya don ya adana ko ya ajiye ma mai ita ya kula da ita ko da ta yana ta zo da ita ta sanan amana tana ajiya ce masa to ka biya amanan nan ga mai ita wanda ka fatar a duniya din nan da sanan ka dauka ka ba mai shi ka ba mai ita fa yaqulu anna ya rabbi wa qad dhahabat fi dunya ila ne zan samu baki ai duniya ta tafi wato duniya duk ta tafi fa yaqulu anna ya rabbi wa qad dhahabat ad-dunya fa yaqulu idhabu bihi ila ummihi al-hawiya ma'ana yayi ka ka dauka amana ba mai ita saboda ya riga ba ya ba wani wato ya gani ya jiye da ya jiye wato yin ta babu ita fa yudhabu ila al-hawiya fa yawi fiha in an kai shi wuta sai ga amana tana shi wuta sai gudu bayan ta kan zai dauke ta yana tafiya ita tana tafiya har ya je can wato inna na har wato uta kasar uta gaba daya wato ƙara ƙarewarsa wa ƙarewarsa sai ji da mu yalika sai ka ji amanar ga irinta sai ɗauke ta a kansa ya zo da ita ko kuma ya kasa aljihunsa da in yana da aljihu ko ya rike ta domin aljihun ba a yi zan ba a yi na wuta ne bayan faru ya ya fita daga zuwa da garin jannan rami nan na wuta ya fita da wannan amana yana zai fita daga rami da ya tafi da ta fada ya tafi kuma ya koma yana binta akan ya zo da ita to wannan dai shine azabar da ake masa har Allah Ubangiji ya dawamar da shi a cikin wannan wahala. To, sallah amana ce, zakka amana ce, azumi amana ce, alwala amana ce, zance a cikin magana amana ce, haka nan kuma duk wato amanu da mutane suke aje maka wato wada'i kuma amana ce. To, falafikul bara, sai yace abin da bayan ce, na sabi albara. فقلت لا تنسى ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله بن مسعود فقد يقول عبد الله بن مسعود أنا فتيت يا فتاة إنت إذا جيت جوي أمانة إن مسلم يأتي أمانة وفي الآخرة لا أتي أمينة مثل أمانة كما أبوي كما أتيته متى يكسر متى يجيسا أجيب شيء كسا يقوم كل من أدام يهو يفتاة يفتاة هذا يوانا شيئا يجي كما وإن أبوه المكيين سلا لأدري لزكاة الولاد تصدق أمانة من مجانا جسيا sai da masa ya abin da ya ga maka ne shi ne ainihin gaskiya haka ne abu yake babu wani shakka a kan to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya faɗa ya faɗi wani abu game da canjin zamani Huzaifa ibn Jamal wanda manzo Allah ya tebe shi da labarai na ƙarshen zamani yace ina amana Allah ubangiji ya saukar da kulawa da ita ko kuma rikonta a cikin dukkan mutane wato mutane waɗanda mazaje ne sosai. Ƙur'ani da ya sauka wato ya sauka da tabbatar da amincin amana. Mutane farko za su yi aiki da Ƙur'ani, za su yi aiki da sunna zuwa lokaci mai lokaci mai tsawo. Sannan za a je wani zamani mutum zai kwanta ya bacci ya tashi ya tarar a zuciyarsa duk ya wafinta daga amana ya zama ba abin da ya fi mishi kamar ya zalunce mutane ya mutane suna da amulmani da shi ya kamata wato Allah ya tsere wannan amana kenan daga an cire amana din daga zuciyarsa yace fatakwa bil amana fi qalbi ya wallu asarha sai da alama sai saura an cire amma alama sai yana nan kamar in mutum ya yi kuki ta wanke to za a samu abin nan alama tana nan a ciki sai daga mutane suna kasuwancin su babu amana tsakaninsu suna hira babu amana babu amana a tsakanin su har ka kai da ce inda bi bani fulan wani da kan haka ce ai cikin al'awuri kaza din nan akwai amintaccen mutum a tsakanin manzo Allah kun san tasa'in cikin ɗari duk amintattu ne domin kuma sai mu zo wani zamani karshen zamani a samu wato ɗaya ne amintacce tasa'in da tara dukkan su mazambata ne a cikin kwadarar Allah da hukuncinsa. Har ma manzo Allah ya ce har ka samu mutum a ce ma ajira da hu ba wanda ya ce shi wato ƙarfi ko kuma ne abin da jarumta wa azrafa ba wanda ya ce shi hankali wa aqala ba wanda ya ce shi hankali har wa yau wa ma bi qalbi habbatu min qabdin min iman amma a cikin zuciyarsa ko wato kwaya kalama na komayya ko yi abu da ban kalami imani واحتمال ولا مضاه شيء عشان يجي الشيء ولقد أتى أتى علي زمان الشيخ ذلك أنا كيف لا لا وللغتي دق ولا لا يستلكي هذا الشيء ولا يمعاودة في الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل دعوا وسلم إني مسلمين لا يستلك ولا من كان حكينا مسلمين دعوا من أما يوم يتلكم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا ba ni yin ciniki da kowa sai wane da wane kuma ba na amince ma kowa sai wane da wane wato wannan abu a zamanin ka kenan to ya za mu ce mu a wannan zamani namu yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa cikin hadisin nan Abdullah bin Amr bin al-As yace abu uku idan sun kasance a jikinka kai musulmi to ba ruwanka abin da ya wuce ka cikin duniya in dai abu abu kufur nan ka wato ka kwatantu da su to abin da ya wuce ka na duniya ba zai dame ka ba rikon amana da faɗin gaskiya wato gaskiyan zance da kyakkyawar ɗabi'a wajen mu'amala da mutane da kuma kamun kai wajen ci da sha da duk wani abu da za ka sa a cikin ka in ka harba ɗan abubuwa guda hudu to ba ruwan ka damu da ya wuce ka ba abin da ya wuce ka duk ajiyar ka samu haka kuma shi manzana sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisin nan Abdullahi bin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wannan hadisin zantacce ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace abu kudu in sun kasance a jikinka to ba abin da ya dame ka daidai da na wancan riƙon amana faɗin gaskiya kyakkyawan ɗabi'a da kuma wato kamun kai wajen abinci da za ka sa abin da Allah ya haramta ko Allah ya hana a jikinka kuma a zafinka. A taƙaice ne shi mutum mai zuba amana yana dole ya sani ka yi fasa yi magana na ta yi gaskiya ce magana. In ka faɗi magana ka faɗi gaskiya. In aka ɓata amana ka riƙe ta. In ka yi alkawari ka kawarwari. To waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah yake in mutum yawon fita da gare su ba su sun munafiki ne in kuma wani wata hamza ci a jikin shi tana jikin shi to munafiki ne Allah zai kiyaye mu daga waɗannan abubuwa da aka ambata duka bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير Ubangiji yana ga wannan sura ta saba, sura ce wadda Allah ya ambaci labari wata ya ambatar mana da labarin ko ya kiskanta mana labarin waɗanda Allah ya kyautata musu rayuwarsu babu irinsu na wajen jin daɗi. Duk inda ka kaza sai ka yi noma ba, duk abin da kake nema na kayayyaki na mare wato su abin nan abubuwa fa wato da muna mun kai muna tare da kai su a su mangulo nan da da da na su da bino su abin nan su su fa da haka duk a je da su da tafi da da kowace in an yanka su fa kai mutum goma ba za su iya fice ba saboda girman su da kuma jajin da kyau suna cikin wannan ni'ima amma da suka canza kudurin su da Allah Allah ya canza musu wannan ni'ima saboda haka wannan tura tana da muhimmanci mutum ya duba abin da yake ciki duk abin da ka fara na ibada tsakanin ka da Allah karka tanka in ka gaji ka nemi wurin ubangiji ka roba mai gobe kuma ka samu dama sai da aikata amma godiya kam ka gode wa Allah kullum karka bar godiya ka Allah ubangiji ya ce alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi godiya ta tabbata ga Allah mamallakin duk abin da yana sammai da ƙasa shi ne mahalicinsu shi ne mamallakinsu kuma su suka su bayi ne gare shi suna mishi ibada wa lahu alhamdu bil akhirah kuma godiya ta tabbata a gare shi na alahira ko kuma karshen kowace irin lamari wa huwa hakimul khabir shi ne mai hikima masani
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها يعلم ما يلج في الأرض يا تنبؤ أبن يجي وما يخرج منها أبن هنا في كان أثر وما ينزل من السماء يا تنبؤ أبن يجي سوكان السماء وما يعرج فيها كما يا تنبؤ أبن يجي شكتا ينكاك السماء وهو الرحيم الغفور شيني ميزين كيمي رحمة الغفور من يوم غفر جبائنسا tare a halin kasancewar su masu yawan laifuka.
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة Kafirai ba su yarda ba su taɓa yarda da cewa kiyama za ta tashi ba. Saboda haka sun ce la ta fi nasa kiyama ba ta zai ce mana wato za su dawoma kenan a duniya duniyar nan can da take mutu a mutu a tashi mutu a tashi ma babu wata kiyama wai wata kiyama alhali ko wannan kuduri yana Allah yana samar da shi da yawa daga cikin bayan waɗanda bai ba su dace ba ya ana su zuwa قل بلى وربي لتأتينكم قل كشفت والله إيه يا مذاك kiyama za ta zai ce muku za ta zo muku wa rabbi ina rauta da ubangiji na la tadiyan na ubangiji na shi ne menene عالم الغيب shi ne masanin gaibi shi ne ya san duk abin da ya ɓoye لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض babu abin da yake yana koya gare shi ko da kankan ya komai kankancinsa ba ya koya gare shi a sammai ko kuma a ƙasa ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين duk abin da ka kaddara komai kankancin shi kuma komai girman shi duk inda yake Allah yana zuwa da shi illa duk da da inda ce wato Allah yana kawo shi gobe a lahira yana nan tabbace tabbatacce a cikin wato littafin shi bai bayyana komai da komai illa ce kitabin da shine ummul kitabi da kuma lauhul mahfuz Allah ya tallafe ni Allah ya taimaka mana mu samu azumin kirki mu kiyaye shi Allah kuma ya kiyaye kiyaye mu da shi
wasu na tambayin hukuncin tsara iyali family planning tanzimin nan tanzimul nasr wato na rage haihuwa ko dan to shi tanzimul nasr malamai su yi maganganu da yawa a kan shi wasu masu rubuta da tattafai gaba ɗaya a kansa kuma an yi taro an sha yin taruka da dama a kan cewa shi ya halatta wato a tsara haihuwa to a nan dai za a duba idan mace yawan haihuwa yana damunta ko kuma irin mace da tana haihu kullum ko wani shekara tana haihu ba ta samu madaman shayar da ɗanta nono to malamin sun ce inda akwai abin da za a tsara wannan ya halatta sun ɗauka da yanzu da razin da ake yi a zamanin sabai idan mace za ta ji haji ko umra ana kawo mata wato abin nan a famo bagaruwa irin wanda suna ce bagaruwan makka to ana kila ƴaƴa ana daka mace in ta ka za a wato jini zai jinkiri zai jinkiri jini ba zai tashi gaba ɗaya ba amma lokacin da za ta je za ta je ta yi haji ta yi duk ibadan da ta gama kana ta dawo sai jini ya dawo to suka ce mutum ba zai hana haifawa gaba ɗaya ba in jinkiri ne ta jinkirta duk daga baya ta samu ciki kuma ta haihu wannan dai in dai tsari ne na tsara haihuwa babu laifi a cikin wannan ba laifi ba ne ana iya yi amma in ana yi ne saboda gudun kada a yi a iyalai da yawa don ana so a tara kuɗi iyalai za su cinye kuɗi sun yawa to wannan ya kamace abin da ana yi a zamanin jahiliya na hana haihuwa ko kuma kashe ƴaƴa waɗanda an haifa don kada su ci abinci tare da iyayensu to wannan Allah ya haramta shi inda ana yi da wannan niyya haram ne in ana yin su da wannan niyya daidai ne ba wani abu kai
sarga tana akwai magana a kan dogaro da na'ura wurin ganin wata inda yanzu na'urar sun yawa ana iya dogara a kan na'ura wurin ganin wata
to wannan matsala ita ma ai malamai sun yi maganar ta da yawa ganin wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yi amfani da hijabi ko an yi amfani da wani wata na'ura ba ana gani da ido kurum kuma da yake mutane a lokacin suna ganin wato abun kunya mace ɗaya ta yi zina suna ganin abun kunya namiji ɗaya yi ƙarya saboda haka ya namiji ɗa in ƙarya to saboda wannan an yarda idan mutum ya kawo labari ana karɓa abin da ya faɗa. Wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune ko wani sahabi ya zo daga ƙauye. Ana duba wata. Masu ɗaya ce ya manzo Allah ai mun ga wata mu. Mu mun ga wata mun gani wata a ƙauyen mu. An ce masa a ka ka ga wata ya ce za ka rage ka ga ya ce ya zai rage ya gani kuma tambayi mutane su kai. Don mutane sun gani. wanda Allah ya sai a yi shela a cikin gari a za a tashi gobe da azumi to ka gani a wannan zaman an yarda da wannan an yarda da wannan ne amma ba a zo zamanin su karshe wato karshen zamanin kananan sahabbai ba sai abun ya canza wato wani yana daga wato ya je sham ya je ya je wurin Mu'a- mu'awiya da ya je wurin mu'awiya sai aka ga wata a can sham madina ba kai ba da ya gaya abdullahi bin abbas ya je a shi wato a annabi ya umarce su sai azumi da ganin kansu kuma su ajiye da ganin kansu kaga wannan shi ma ba ya taimaka wajen a yi amfani da na'ura mazhabar imam malik dukan kun sani yace labi munajjimi ba a tabbatar da hukuncin azumi da ganin wato da hisabi na mai yin taurari ko kuma dai astronomer a wato astronomer na zahiri so wannan duk mun ji shi amma kaga hisabi daban da batun na'ura na'ura tana amfani ne idan wata ya tsaya amma akwai gizagizai da za su hana mana gani shi to idan an yi amfani da hisabi a yi hisabi cewa lalle an tabbatar an haifi wata a bisa imani in rana ran nan ta faɗi za ta bar shi a bayanta ko da minti goma ko ashirin ko da minti biyar ma yana da kyau wannan ko za a sani lokacin da shi eh, wata ya fita daga shamatu ya fara an fara haihuwarsa wato ya fa- an fara hisabinsa saboda haka hisabi a nan yana da muhimmanci na'urar kuma tana da muhimmanci in an duba wata an duba in an bari inda ba saboda kamati ba da ido ma ana iya ganin sa in abun haka ne ana iya yin amfani da na'ura kuma za a yi azumi kuma babu komai a cikin wannan ba ga da mun yawa wannan shine dalili wanda ka kamar maka har yanzu suna amfani da wannan amma da can kullum ana samun sabani saudiya suna amfani da wannan amma suna ce ba su amfani da shi sai mu bi abin da suka faɗa sun ce sun suna magana da gani ido to a ganin ido kan duk masu zuwa saudiya sun gani wani wannan wani shekara ma a gani duk kan su zo su ce ganin nan bai inganta ba an gani an ɗauka ba a sha ce bai inganta ba a tashi mai azumi wani wani wata rana da ba a tara a yi a yi a cika adadin ko ba haka ba to a takaice dai in kamar an tabbatar hisabi mai inganta hisabin gwani hisabi aka san waɗannan an haife shi kuma zai yi awa kaza rana za ta faɗi bayan haifar shi kuma lokacin da rana za ta faɗi shi yana bayan ta wannan ko za a sani da za a sani da safe da safe lokacin da rana za ta fita to idan wata ya fita gabanin ta to an san zai faɗi kafin ta faɗi ba magana ko ka magana cewa za a iya shiga wannan to amma in wata ya fita bayan ta bayan ita wato ta fita wani lokaci zai fita bayan ta amma za ta faɗi mashi yana nan yana can bai kai yamma ba saboda za a yi sa'i wannan ba amma ya fita da ita tsakanin sa miki akali ba da yadda zai shi ne abin da ana ce daraja goma sha hudu to idan rana ta faɗi za ta bar shi bayan da kamar minti ashirin ko talatin ko kuma arba'in da biyar kawai ana ganin shi to idan an tabbatar haka sai aka zo an samu hazo a wurin ba za a abin nan ba za a gani ba aka zo da na'ura wadda za ta yaye wannan shamatu za a iya ganin wata da za a iya a yi amfani da na'ura a ga wata kuma a fasaka hakimi ko kuma alkali sai tabbatar wannan hukunci ai aiki da shi kakan wato dan wata sha'ani ne wanda yake tsakanin alkali da sarki da malami malami shi ne mai cewa wannan gani ta inganta alkali shi ne mai cewa ya zartar cewa wato gani wata ne ya tabbata hafi sarki kuma shi ne mai cewa mutane ku ɗauki azumi kasa ba aikin mutum guda ne saboda girman lamarin wanda suke a zamanin mu ne yanzu kuma abu wanda suke da sauran kasashe yanzu ba akwai kwamiti wanda kwamitoci waɗanda suna ganin wata na ganin wata kuma akwai tsarin su suke tabbatar da masu fatawa su tabbatar sai a kai wajen masu iko kuma ake ko a baje a baza shi a cikin gidaje da yanzu mutane su ji su ɗauka. to wata kila nan Najeriya ba muna kwatanta sai dai bai da kamar sauran kasashe ba Allah zai taimake kuma ganin wata dole wato ranar ashirin da tara ɗin nan manzo Allah ya saba yana cewa mutane ku fita ku ga wata kullum suna fita suna fita kuma yana ce ku mu ne wa ɗin ruwan yake وأبصروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا الحجة ثلاثين ثلاثين كما هكذا na'am to wato in kun gani ku ɗauka in kun gani ku ajiye kuma in in- in kuma aka aka ɓoye shi ba ku gan shi ba to ku cika kwanakin shi a bana ɗin talatin sai ku tashi da azumi ba ma ku da gani masa wannan shi ne ka'ida na'am akwai tambaya guda ɗaya ba ku
mutum ne aka ce ya aure kafin ya yi zina iya rasu. To, tana da gado ko ba ta da gado kuma sadaki za ta ci ko za ta mai da rabi.
wato ta mutu tana za ta yi idda kuma tana da gado kuma sadaki ta cancance shi ba wanda ne Na'am.
shi ne za ka kai shi wato wannan mijin ta baya mutu ba Na'am.
to ai tana idda tana yin wata hudu da kwana goma na gidan shi ba za ta je gidan su ba mutum tana zaune da an yi masa mu'amalar cewa mace ne na aure ki tafiya duk abin da wancan ta cancanta da ita ma ta cancanta Na'am.
الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الجهاد قد عظمات للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاز يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينتج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينتج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاز يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها